عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa masu albarka barkanmu da dawowa karo na biyu ko ko in ce majalisi na biyu a cikin karatun wannan littafi na adabun nufus wanda a sheikh muhammad lawal bashir daga zaria yake gabatarwa wanda mun yi zama na farko jiya a masallacin sa'adu bin abi wa kasin radiyallahu anhu zama na biyu a cikin wannan masallaci mai albarka wanda insha Allah ta'ala kamar haka zama na uku daidai irin wannan lokaci za a gabatar da shi a cikin wannan masallaci mai albarka yan uwa masu albarka kamar yadda muka natsu a wajen karatun jiya muna neman alfarmanku mu ƙara natsu domin mu saurari abinda malam yake gabatar mana fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kara albarka a rayuwa wanda insha Allah ta'ala zan mika abun magana zuwa ga malam domin malam ya ci gaba da karatunsa
أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينقوى ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يقام مجلسي نبي ranar 18 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma daidai da biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci masjidu sayyidina khalid ibn walid radiyallahu anhu a wannan unguwa kuma a wannan babban gari mina allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tsare shi ya ƙara masa albarka yan uwa masu albarka muna gabatar da darasi a cikin littafin adabun nufus na babban malami al'imamu Muhammad bin Hussein al'adurri rahmatullahi alai littafin da ke bayani a kan tsarkake zuciya da yi mata ladabi tsarkake rai da yin tarbiyyar rai yaya mutum zai tarbiyyanci ransa kar ya zama mai son zuciya ya zama mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mai biyayya ga Allah maɗaukacin sarki a darasin da ya gabata a majalisun farko malan al'ajubi rahmatullahi alaihi yana lissafo mana miyagun halaye da rai zai iya tsinta kansa a ciki kamar yadda muka faɗi ya lissafa halaye guda ashirin da uku ne a cikin littafin amma a jiya mun lissafo guda goma miyagun halaye da mutum zai zama yana auna kansa da su idan ya ga yana tare da waɗannan cututtuka ko miyagun halayen to tabbas ransa bai da lafiya tabbas zuciyarsa tana da matsala a nan ya waje ba a gare shi ya gaggauta bibiyar hanyoyin da ya kamata ya yi riko da su domin warkewa daga wannan ciwo domin kubuta daga wannan damuwar domin warware wannan matsala tashi ta ransa da izinin Allah za mu ci gaba malam ya ce nafsun talazzu bil futuri anil khairi alladhi ilayhi maulaha da'a rai mai ciwo wanda yake da matsala to nafsun wani irin rai ne talazzu bil futur anil khair zai zama yana jin daɗi ne ya aikata alkhairi abinda ake ce ma al-futur shine al-qat'u ko al-inqita idan aka ce fatara ai in qata kaman yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ala fatratin min ar-rusul ala fatratin min ar-rusul ai ala qita'ihim a lokacin Allah ya sa manzanni sun yanki babu wasu manzanni da Allah yake aikowa to idan an ce al-futur shine ka yanke kana yin wani abu sai ka zama ka yanke daga kansa saboda ita kalmar kalmar kalmar futur ko da Hausa ba ta da kyau fatara ko da hausa ba ta da kyau a yi fatara ba wanda yake fatan fatara to a wajen larabawa idan suka ce alfatara shi ne alinkifa shi yasa ake ce ma zamanin jahiliya asrul fatara wato zamanin yankewar annabta to za ka samu wannan ran talazzu bil futuri anil khair yana jin daɗi ya yanke yin aikin alheri allazi ilaihi maulaha da'a wanda Allah majibincin al'amarin wannan ran ya kira ran ya aikata wannan alkhairi amma sai ya yanki duk abinda na alkhairi ne sai ya ji baya jin daɗin yin sa ya zauna kawai ya talalaci ya ki aikata abinda zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa to shine abin da ya fi masa daɗi wannan alama ce ta ciwo na rai na goma sha ɗaya ciwo na goma sha biyu نفس تهم بالنفقة في طاعة الله rai ne da za ka same shi sai ya yi niyyar ya ba da dukiya a wajen yi ma Allah da'a fa yu'idu hash-shaytanul faqara sai shaytan ya ma wannan ran alƙawarin cewa in ka bada za ka talauci kamar yadda Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana muku alƙawarin in kuka bada za ku talauci amma kuma a wajen saban Allah sai mutum ya ji kawai yana da ƙarfin badawa amma wajen addini in an ce a bada sai ya ji ba zai iya badawa ba fatamilu ila ma ilaihi da'a sai kawai kaga wannan ran ya karkata zuwa ga abin da ya gayyaci kansa ko abin da shedan din ya gayyace shi a taimaki addinin Allah sai ya ki sai ya ji bai san badawa amma idan abin da ya shafi saban Allah ne to sai ka yana kallewa yana ba da abu to wannan alama ce ta rai bai da lafiya alama ce ta ciwo alama ce ta cewa ran ɗan adam ya samu damuwa da ya waje ba ya gaggauta neman maganin wannan damuwar tasa alama ta sha uku nafsun wa'adaha Allahu al-maghfirata wal fadla rai ne da Allah ya yi masa alƙawarin zai samu gafara kuma zai ba shi falala zai ba shi daraja falam tafiq walam tarda amma ran bai amince ba kuma bai yadda ba Allah subhanahu wataala a wurare masu yawa a cikin littafin sa yayi mana alƙawarin gafara to amma za ka ga da yawan mu ba mu yadda da wannan ba to wannan alama ce ta ciwon rai alama ce ta damuwa a cikin zuciya irin wannan tunanin tunani ne na ran da bai da lafiya ta sha hudu nafsun ta'idu tafiku bi wa'di makhluqi zaka same shi rai ne da yake amintuwa da alƙawarin da wani halitta ya masa idan wani daga cikin halitta Allah ya masa alƙawari sai ya yadda amma wa inda wa'idi maulaha tatalakka amma a wajen alƙawarin ubangijin wannan ran tatalakka sai kaga ran yana jin jiki baya son ya je inda alƙawarin Allah yake asalin lafazin alwa'i malaman lugha masana sukan bambanta shi da alwa'adu idan aka ce alwa'adu alƙawari ne daɗi idan aka ce alwa'idu to shi kuma alkawarin narkon azaba kamar yadda suke mai suke bambanta fi'ilansu wa'ada da awa'ada idan suka ce wa'ada to ya yi masa alkawari mai kyau amma idan ya ce awa'adahu i'adal to ya masa alkawarin narkon azaba shine shan mai hikima yake cewa wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi yace idan ne masa alƙawarin narkon azaba ko ne masa alƙawarin dadi to ina cika alƙawarin dadin amma ina saba alƙawarin azaba kaga wa inni wa in aw'adtuhu aw'ada yu'idu i'adan aw wa'adtuhu wa'adahu ya'idu to amma kuma ana yin amfani da shi a matsayin kowanne a ɗauki wani ana iya cewa wa'adun ɗin na azaba ana iya cewa wa'idun ɗin kuma na alhairi duka ya halasta za a iya to shi ne nan ya amfani da shi ɗan adam sai ya masa alkawari sai ya yarda amma alkawarin da Allah ya masa cewa zai sama rahama da gafara a ranar gobe alkiyama sai ka ga mutum yana janye jiki duk sababin da zai kai shi ya samu wannan alkawarin na Allah sai kaga baya son ya kai zuwa gare shi na sha biyar nafsun tugdi makhluqin bi sakhti rabbiha rai ne da zaka same shi ya yadda ya nemi yaddar halittun Allah wajen saba ma Allah wajen yin da fushin Allah abinda Allah bai so amma wasu daga cikin halittun Allah suna so to sai ya aikata wannan abin dan halittun Allah su ji daɗi a daidai lokacin da Allah kuma ya hushi da shi wannan alama ce ta damuwa muna jami'a shekarun baya an taɓa ban labarin wani aka nuna mai shi aka ce yana da wata irin abin da ake ce ma girlfriend khalila ko da larabci mu da hausa ba mu da mashi ko da hausa yarinya ake cewa ko wai yarinya shi ce to shi kenan sai yana aji yana ɗakinsa sai yana sallah kawai to ba musulma ba ce sai ta bubbuga ƙofa yana jin ita ce kawai sai koma yana farfa har ta zo ta ga cewa sallah yake sai koma kawai yana farfa kawai yana nuna mata cewa motsa jiki yake ba sallah yake kaga wannan ne nafsun tubdi makhluqina bi sakhti rabbiha ya yadda wannan wadda yake cewa yana son ta ta ji daɗi amma ubangijin sai fusata da shi wannan alama ce ta ciwon zuciya alama ce ta damuwa wa arriba maulaha tatawana amma game da yadda ubangijin wannan ran tatawana zaka samu wannan ran yana yin nawa wato yana jinkiri yana jin katala yana jin lalaci duk abin da Allah zai yadda da shi ta sanadiyar sato za ka ga baya jin karsashi baya jin karfin yayi wannan alama ce ta goma sha biyar alama ta sha shida nafsun nadabaha Allahu ila sabr inda al-masa'il rai ne da Allah subhanahu wata'ala ya neme shi da ya zama mai juriya abinda ake ce ma asfabu malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace khafful lisani an ash-shakwa والجنان عن الجزع والجوارح عن التشويش yace shine asabu abinda ake ce ma asabu shine kafful lisani an shakwa kada mutum ya zama idan wani abu ya same shi ya riƙa surutu damuwa ta same shi irin yadda nake a Najeriya ta ta ta ta ta kuma kana kai ƙara Allah wajen wanda ba zai iya maka komai ba da'wal musad ila ibn adam innaha aw shakwa al musad ila ibn adam innaha shakwa rahim ila alladhi la yarham damuwa ta kama ka kaje kana kai ƙara Allah wajen wani to ka dauki ƙaran mai rahama ka kai wajen wanda bai da rahama kamar yanzu misali a mutum sata ne sai ya je kai kara wajen shugaban barayi me yake tsammanin amai zai samu abin da yake so أخرجني شكوى المصاب إلى ابن آدم إنها شكوى الرحيم إلى الذي لا يرحم في أبو نبي شيني كف الجنان عن الجزع zuciya kuma a ɗaure ta a kama zuciya kar ta zama mai raki sannan wal jawari an tashwish su kuma gaɓoɓi a kama su ka a ga mutum yana rawa wata musiba ta same shi yana ihu shi na yi manzo sun ce laisa lillah man laqama al khuluda wa shaqqa al juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyya idan musiba ta samu mutum to baya cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika dukan kunci wayo ya mutu ya lalace sannan wa shaqqal jiyu ya yaga riga haka ake yi a jahiliya sannan wa da'a bi da'wal jahiliya sannan ya rika kwafazo irin na jahiliya to sabu kenan to zaka samu irin wannan ran mai ciwo baya da juriya inda al-mahaib a lokacin da musiba ta sauka a gare shi ta'ziyatan minhu laha alhali Allah maɗaukacin sarki yana jarraba bawa da musiba ne saboda ya lallashe shi ya ce masa wannan gidan na duniya ba gidan dawama ba ne ba gidan daɗi ba ne daɗinsa ba mai ɗorewa ba ne to shi yasa sai Allah maɗaukacin sarki ya cakuɗa shi da damuwa darun matama abhakat ma abhakat fi yawmiha abkat gada taballaha min dari haka hariri yace darun mata ma abhakat fi yawmiha gidan da yau in ya saka dariya abkat gada to gobe kuka zai saka yace tabbal laha min dari yace tun da wannan gidan to ka gani fala taqbalu al'aza amma kuma wannan ran baya karban ta'aziya Allah Allah na lallashi abinda ake ce mata ta'aziya shine tasliya lallashi ai shi yasa ta'aziya ita ce kaje ka ba mutum haƙuri ka haƙurantar da shi ka nuna masa wannan musibar da Allah subhanahu wa ta'ala ya same shi da ita ba gare shi farau ba saboda aka ya kwantar da hankalinsa shine ta'aziyya alama ta sha bakwai nafsun tatafanna ulil makhluqi bi wafa'il wa'd zaka same shi rai ne wanda yake aiki ga halittun Allah bi wafa'il wa'd yana mai cika alƙawarin su وفيما عهد الله الكريم إليها قليلة الوفا أما كما أجمد أبند الله سبحانه وتعالى يما والنغن على قولي وذاك جبايا شكاوى بيشك شكاوى قليلة الوفا ينا لك أنت شكاوى على ما تشاء تقص نفس تترك المعاصي بعد القدرة عليها حياء من المخلوقين غيني da za ka gaishe kamar abin arziki ya ba sabo amma ne haya'an milal makhluki saboda yana jin kunyar halittun Allah wa inda nasr wa inda nazri Allah alazim ilaiha qalilatul haya amma a game da ganin Allah madaukakin sarki a ji kunyar sa to suna da karancin ran zaka same shi yana da karancin jin kunya ya yadda ba in ya shige daki in ya shige daki sai ya aikata abin da ya ga dama daga shi sai waye shi ba mai ganinsa ba mai ganinsa sai Allah to sai ya manta da cewa Allah subhanahu wata'ala yana nan yana kallonsa idan ma halautar dahar yawman falata kun halautu walakin kul alayyar tsibu haka ne hikima ya ce idan wata rana ka keɓe ba mai ganinka to karka ce halautu karka ce to yanzu bari in bararraji ba mai gani na walakin kula alayya raqib ka ce Allah mai tsinkaye mai sa ido yana nan yana gani na to idan dan adam ya zama yana jin kunya ya saba ma Allah a gaban halittun Allah amma kuma idan ya kebe sai ya saba ma Allah wannan alama ce daga cikin alamomin ciwon zuciya wannan ran yana da matsala alama ta sha tara nafsun qalilatu shukri lillahi alkarim rai ne da zaka same shi yana da karancin godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kasance mai karanci abinda ake ce ma alkari shine wanda kyautarsa ta kai matuka shine alkari wanda idan ya maka kyauta ba zai ma gori ba laysa alkarimu alladhi yu'ti 'atiyatahu hubba as-sana'i wa in aghla bihi thamana ba mai karamci ba ne mutumin da in ya baka amma zai ma gori ko da ya kai matuƙa abin da ya baka mai tsadai in dai zai ma gori to ba karimun ba to Allah karim sunan Allah ne daga cikin suna ne daga cikin sunan Allah alkari mai karamci mai badawa ya baka ya ƙara maka ya baka baka yi mushi komai ba to sai ka ga dan adam ya gode ma Allah ba zai gode masa ita kuma godiya Allah ana buƙatar ta da harshe ana buƙatar ta da gabobi ana buƙatar ta da zuciya i halan wa qalan wa amalan halan a zuciya qalan harshen kai furta amalan gabobinka su aiwata نفس قليلة الشكر لله الكريم على نعم لا تحصى أكن نئمومن دا باس دا إياكا وانين زي يكرغ نئمومن دا الله سبحانه وتعالى يمسا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن كوكا شي ذاكو كرغ نئمومن دا الله يمكو بذاكو إياكا شي سبا باس دا إياكا na ashirin نفس تستعين بنعم الله الكريم على معاصيه rai ne da zaka same shi da ni'imomin Allah yake amfani amma ya saba ma Allah duk saban da ake ma Allah in ka lissafa to ana yin sa ne da ni'imar Allah duka babu wani saban da zaka ma Allah subhanahu ta'ala face da ni'imar sa take ya baka wannan ni'imar ka ci gajiyarta ka yi amfani da ita a cin abin da yake so ka gode mishi ka bauta masa to amma sai ka ɗauki wannan ni'imar kuma sai ka saba masa da ita ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin a shek muhammad hussein yaqub hafizahullah ɗaya daga cikin malaman masa yana faɗi a game da waɗannan na'urorin su waya su kwamfuta da makamantansu sai ce ni'amun saqa Allahu ilaina wa lam nas'aluhu yace ni'imomi ne Allah ya koro mana su ba roƙonsa muka yi ba waye ya taba addu'a yace ya Allah ka kawo mana kwamfuta ya Allah ka kawo mana waya to amma kuma sai aka ɗauki waɗannan ni'imomin Allah ana saban Allah da su mun taba yin wani conference a Ocean State wani professor ya zo yake ba da labari a tefarsa da ya gabatar yake cewa binciken da suka yi kashi 98 na intanet da ake amfani da shi ana amfani da shi ne akan saban Allah kashi 98 yace kashi biyu ne ake amfani da shi masu addini suke amfani da shi shi ma masu addinin masu adiyan ba masu dinun ba akwai yan shi'a akwai khawarijawa akwai kowane rikici a ciki saboda haka nisbar masu cin gajiyar abin da ya shafi addini na gaskiya kaɗan ne a cikin ɗari a waɗannan na'urorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana su kyauta muna kwance ba wani ƙoƙarin da muka yi ba wayanmu ba ne kawai haka nan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu su liyahtabirana a nashku amanna ya gwada mu ya ga za mu gode ko za mu bijire Allah ka ba mu ikon godewa to wannan ran zaka same shi yana amfani da ni'imomin Allah wajen saba ma Allah fi sabahiha wal mata da safan wannan ran da kuma maraici ba lokacin da baya saba ma Allah da ni'imomin Allah na 20 nafsun yakhifu alaiha mujalasatu al-battali rai ne da zaka same shi zama da masu zaman gwazai na masa sauki ai mun san zaman gwazai zaman kashe wando zaman bakin titi zaman da ba shi da fa'ida zaman wane ya ce wancan ya ce wancan ya ce zaman bata ma juna rai zaman musu wai wasu matasa ne guda biyu suna irin waɗannan zaman kawai sai ɗaya ce ma ɗaya a ce mu tashi yanzu muna tafiya sai mu tsinci miliyan hamsin sai ce sai mu raba daidai sai ce ina ai dubu goma kawai zan baka ka bani dubu goma ai baka isa ba mutsinci dubu miliyan hamsin ka ban dubu goma wallahi baka isa ba ya ce kai ma ko baka isa ba wai sai aka fara dande akan miliyan hamsin ɗin da ake ake ake ake ake burin a tsinta to kaga shine wannan albattalun kenan sayyiduna abdullahi ibn mas'ud yana cewa inni la ubghidu ar-rajula an arahu tabahlala la huwa fi amal ad-dunya wala fi amal al-akhirah yace wallahi ina kin in ga mutum yana zaman gwada shine tabahlala baya aikin duniya ba aikin lahira ولو أن نفسا ساعدت لتوقفت صحائبها بالدمع ديما وهو الطلى ولكنها عن قسوة القلب أحطوها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة إن شاطئ هذا فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة yace bata rayuwa a ce ka kullum kai aikin ka ba ka safiya ta wayi gari ba ka da ajanda gari ya sake wayewa ba ka da ajanda dare ya maka tsawo yini ya maka tsawo da kaga yini yana maka tsawo to ba ka da abin yi amma idan kana da abin yi to za ka gane alwajibat aksaru min alawqat abin da yake kanka kai za ka ga yafi lokutan ka yawa kallalan ma yaqdi ma amara buki to wannan alama ce ta ciwo amma wa yadkhulu alaiha mujalasatul ulama amma zama da malamai na ma wannan ran wahala ba zai iya bada awa ɗaya awa ɗaya da rabi ya zauna tare da malamai ba a biya masa alqur'ani a biya masa sunna a yi masa istinbatin hukunce hukuncen fiqh a bashi abin da zai gyara ɗabi'unsa ya gyara zuciyarsa ba zai iya ba amma zai iya zuwa ya je ya zauna da albattalun yan zaman gwaje ko ya tsaya a wuraren da ake abubuwan da ba su da amfani sai ya awanni to kage alhali zama da malamai fa'idojin sa manya manya ne sayyiduna abdullahi ibn mas'ud ana ruwaitowa da gare shi yana cewa yana cewa al ulama uqada wal fuqaha usada wa mujalasatuhum ziyada yace malamai jagorori ne masana fiqh shugabanni ne sannan duk lokacin da ka zauna da su sai ka kawo duk lokacin da ka zauna da malami sai ka karu na 22 na 22 nafsun tuti'ul ghasha wa ta'si an saha wa ta'si an saha nusaha nafsun raini tuti'ul ghasha zaka ga yana biyayya ga wanda ya wudar shi yake malamai suna cewa mutane suna cewa da Hausa mutane kala biyu ne akwai masoya akwai masauya to al-ghash yana cikin masauya wanda ba gaskiya yake faɗa maka ba sai ka je ka yarda da shi amma kuma an sahun nusaha wanda yake maka nasiha yake nufata ka da alkhairi shi kuma sai ka rika saba mushi ba ka san shi wanda zai faɗa maka gaskiya ba ka san shi wanda zai faɗa maka ƙarya shi kake na ashirin da uku nafsun tusari'u fi ma tahwa za ka same shi rai ne yana gaggawa a cikin abin da yake so وهي تتعلق وهي تتعلم بالتسويق للتوبة اليوم وغدا أما كما ذاك جوانا رنجنا كفى هجة دشيوا سوف أتوب سوف أتوب زن توبة مالا الأخضري رحمة الله عليه يشيل ولا يجوز له أن يؤخر التوبة بايا على التاج مسلمي مكلفي ya zama ne ya jinkirta tuba shi yasa malaman mu suke cewa at-taubatu tajibu sannan wa tajibu fawran tuba wajibi kuma da gaggawa ake tuba wala yaqulu hatta yahdiyani yalla kan mutum ya rika cewa to ni dai sai Allah ya shirye ni fa innahu min alamati ash-shaqa'i wal khizlani wa tamsi al-basira haka yace ko karatu ne mai tsada a wannan wajen saboda haka tuba shi yasa suka ce tuba yana da yana da matakai uku akwai abin da suke ce mishi al'unsurul ma'rifi akwai al'unsuru al'amali sannan sannan sannan al'unsurul hali al'unsurul ma'rifi ka gane ma kana saban wani bai ma san yana saban ba to ka gane kana sabo alama ce daga cikin alamomin zaka tuba to zuciya ko ran da ya zama mai ciwo zaka same shi duk abin da yake so zaka ga yana gaggawa amma abin an ce masa ya tuba sai ka ga yana cewa zan yi to shi ke insha Allah za a gyara ba sani ba ko kuna da wannan istilahin a nan mina a zariya matasa duk abin da ka faɗa wa mutum sai ce za a gyara insha Allah za a gyara insha Allah ba za a daɗe ba kuma zai ci gaba da yi in ka sake masa sai ce insha Allah za a gyara malam a dai taimaka mana da addu'a kuna da shi a nan fi kulli baladin zaidu to sun ce aktaru ahlin nari musawwifu wanda suka fi yawa a wuta sune masu saufa saufa saufa ɗaya daga cikin su yana cewa ɗaya daga cikin malamai yana cewa saufa matiyatu iblis saufa matiyatu iblis cewa zan zan zan to abin hawan iblis ne shedan ba in mutum ya hau sai dai Allah to kun ji waɗannan alamomin guda ashirin da uku cif da malam al'ajurri ya lissafa su kowannen mu sai je ya auna ransa da waɗannan alamomin Allah ya sa dukkaninmu ba mu da su idan muna da wasu daga ciki to sai mai kokarin magance su al-Imam al-Ajuri zai faɗa mana hanyar da zamu bi domin magance waɗannan matsalolin insha Allah qala Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn rahimahullah al-Imam al-Ajuri ya ci gaba da magana ya ce man arafa min nafsi hadhihi al-akhlaq duk wanda ya gane a ransa akwai waɗannan ɗabi'un wa ghairaha ba ma su kenan ba da wasu su ban lissafa duka ba in ji shi sara'a ila riyadatiha to ya kokari ya yi ransa trainer shi ne riyaba ya yi ransa tarbiyya bi husnil adabi laha ta hanyar kyautata yi ransa tarbiyya li ya ruddaha ila ma huwa aula biha domin ya mai da ransa zuwa ga abin da ya fi dacewa da shi min taqwallahi azza wa jalla na taqwa Allah madaukakin sarki abinda ake ce ma taqwa ɗaya daga cikin malamai al-Imam Sahal ibn Abdullah Tustari rahmatullahi alayhi yana cewa Allah yajidaka Allah haythu nahaka wa Allah yafidaka haythu amaraka kada Allah ya rasa ka a inda yace ka je kada Allah ya same ka inda yace kakka je shine taqwa taqwa kenan wani kuma ya ce imtisalu awamirin lahi wajtinabu nawahihi aiwatar da abin da Allah ya ce a yi da nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ɗaya daga cikin magabata ya ce an ta'amala an ta'amala bi ta'atin lahi ala nurin min Allah tarju sawaban lahi wa an tatruka ma'asiyatan lahi ala nurin min Allah ta khafu iqaban lahi ya ce abin da ake ce mata kuwa ka yi aiki a kan ɗa'ar Allah a ƙarƙashin hasken Allah hasken Allah nassinsa abin da aka faɗi a cikin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka bar saban Allah a kan hasken Allah nassi kenan abin da Allah ya ce da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan tarju sawaballah kana fatan Allah ya baka lada wannan kuma me ta khafu iqaballah kana jin tsoron azabar Allah mun gane ai to shine takawa to da takawa ake renon zuciya fisirri wal alaniya zaka rika yin wannan ne fisirri a boye wal alaniya da kuma bayyane kai ya zama bayyananka ya saba ma koyanka kai ya zama koyanka ya saba ma bayyananka ya zama da bayyananka da koyanka su zama daya wannan alama ce ta ka zama bawan Allah bin najmi shadid ta hanyar da na sai mai tsanani annabi su sama hadisi ingantacce ce annabi mutauba ka yi da na sani ka ɗau matakin tuba mutum ya ji nesa na aikata haka shi yasa ranar da duk kai sabo ka ji zuciyarka ta ɓaci bayan saɓon to alama ce ta akwai sauran imani a zuciyarka Allah bai lalata ka ba akwai sauran imani har yanzu a zuciyar mutum mutum ya saɓon Allah ya ji wani ka shi ma kaga kuka yake to alama ce ta akwai sauran imani wan nuzu'i min qabihi ma sahha indahu min hadhihi al akhlaqi sannan kuma da barin abinda kake ganin da ya inganta a gare ka na munanan waɗannan ɗabi'un anna fihi shay'an lallai a cikin a cikin ranka akwai wannan ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un to ka bar su wa islahi ma yasta'lifuhu sannan kuma ka yi ƙoƙarin gyara abin da za ka fuskanta nan gaba fi tsuli umrihi a tsawon rayuwarka wallahu azza wa jalla muwaffiqu lidhalik Allah kuma shine ke ba da dacewa a game da haka ashe ko ka so ka jawo to sai ka nemi kuma taufiki daga Allah sai ka nemi taufiki sai ka nemi dacewa daga Allah madaukakin sarki zikru adadin nufus to can al-Imam al-Azuri ya faɗa mana matsalolin rai din da kuma yadda ran dan adam ke shiga matsala ya zama yana da damuwa ya lalace to ya za a yi mutum ya gyara ranta adabun nufus zikiru adadin nufus ambatan tarbiyyar rayuka ya ake tarbiyyar rai قال أبو بكر الإمام الأزري يشي فإن قال قائل ما دل على تعذيب النفس يشي إذا ونزي شي مكة كوني ينون سوى أي مري تربية قيل له سئة القرآن والسنة وقول علماء المسلمين القرآن ينون sunnar manzo Allah su sama ta nuna sannan malamai manya-manya magabata su ma maganganunsu sun nuna cewa mutum ya makansa tarbiyya ya maransa tarbiyya ya tsarkake ransa fa in qala fadkurhu idan yace to ambata mun kila sai a ce insha Allah insha Allah in Allah ya so zan ambata maka qala tabaraka wa ta'ala Allah wanda ya daukaka kuma albarka ta tabbata a gare shi ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda kuka yi imani ku anfusakum ku tsara kawunan ku tsara rayukan wa ahlikum da kuma iyalan ku mazuwan ku matan ku da ƴaƴan ku da duk waɗanda kuke faɗa musu su ji daga me naran daga wata wuta nan at-tankiru huna lit-ta'zim ay naran azimatan wata wuta wacce take babba mai girma qultu nace faman sami'a hadha wajaba alayhi an yatluba ilma hadha duk wanda yaji an faɗa mishi wannan ayar to ya wajaba ya ruga ya je ya nemo ilimin ta wala yaghfalu anha anhu kai ya take ya rabkana daga barin ta fa in qala fa in qala idan mutun yace fadhkur ma yaqi bihi al-insanu nafsahu wa ahlihi min an-nar to ka ambata mana abin da mutum zai tsara kansa da ransa da iyalansa daga wuta ka ambata mini kila na'am sai in ce to eh akhbarana Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawud as-Sajistani dan al-Imam Abu Dawud kenan daga cikin littafansa waɗanda suka fi shahara shine hadiyarsa kun haddace ta aiko hadiyar ibn Abi Dawud kowa ya haddace barakallahu fika حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه عن نحشل عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله تعالى wannan abdahak malamai sun yi sabani akan shin ya karba a wajen ibnu abbas ko bai karba ba al-imam az-zahabi ya tafi akan cewa bai karba hadisi daga sayyiduna abdullah ibn abbas abdahak ibn muzahir malami ne na al-qur'ani makarantarsa al'imamu zahabi ya ce a cin sayarwa alamin nubala ɗalibai sun kai dubu uku ɗalibansa da yake karantar da su alƙulani makara'a ce an gaya ce babba da jaki yake zagayawa yana duba waye yake karatu waye baya karatu ka ji malamin makaranta alloko na gaske ce mutane ɗaliban da sun kai dubu uku a makarantarsa kuma shi ke duba su da jaki yake zagayawa ya ga wane na karatu wane bi shi ne abba haku ibn muzahim rahmatullahi alai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri fi ƙaunin lahi ta'ala ya ce ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya faɗi a game da faɗin allah da ya ce ku an fusa kuma alikum nara ya ce ya kunun rajulul muslimu fi ahlil baiti mutum musulmi zai kasance a cikin mutanen gidansa fa ya'malu bil a'mali salihati sai ya ayyuka na gari yusalli ya salla fa yusallu su ma sai su salla kaji kaji hanya ta farko ce wa yasumu fa yasumun ya azumi su ma su azumi za ka yi azumin nafila to ka tada duka gidanka wa yatasaddaqu fa yatasaddaqun za ya sadaka su ma sai su sadaka za ka da 'ya'yanka masallaci kuma za a bada sadaka sai kowa ka rarraba kudin in zaka bada dubu ɗaya ce sai kai canji ɗayanka guda hudu ne sai ka ba kowa ɗari biyu kai kuma sai ka rike ɗari biyu in an je sai ka ce kowa ya saka ka koya musu tarbiyya فذلك قوله عز وجل قوا انفسكم واهليكم نارا to wannan shine fadin Allah subhanahu wataala da yace ku tsara kawunan ku da iyalan ku daga wuta wannan sanadin yana da rauni amma tafsiri ana karban sa daga sahabbai ana karban sa kuma daga tabi'ai to idan sanadin bai inganta zuwa ga Ibn Abbas ba to la yakhlu أن يكون من أقوال الضحاك بن مزاحم والضحاك بن مزاحم في التفسير معتبر إذا بيتبت لك ابن عباس با بي قبتا أشي الضحاك بن مزاحم فسر السجي وشيكم هنا تسمي التفسير بأقوال التابعين شيكم الضحاك تابعين وذلك كاجا وأن التفسير وإن لم يستشهد به يستأنس به kuma tafsiri ai dama akan kalli ko kai yanzu ai zaka iya tafsiri ko kakan yi tafsiri kace ga fahimtar ka game da aya أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن عدي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأنفسكم وأهليكم نارا يقول aka ruwaito aka ce ibnu abbas yana fassara ku an fusa kum dai ba wancan tafsirin ba wani tafsiri na daban i'malu bi ta'ati llahi azza wa jal ku yi aiki da da'ar Allah madaukakin sarki wattaqu ma'asi llahi azza wa jal kuma sannan ku nisanci saban Allah madaukakin sarki wa muru ahlikum bizikr sannan ku rika umarta iyalanku da su ambaci Allah lafazin azzikir shine as-sana'u 'ala Allah aw du'a'uhu aw ri'ayatu ahkamihi lafazin zikiri yana zuwa da ma'anar ka roƙi Allah ko ka yaba Allah ko kuma me ka tsara dokokin Allah yanzu wannan karatun da muke zikiri muke yi ka ce subhanallah kai zikiri ka ce rabbi zikirli kai zikiri ka ɗau alƙur'ani kana karantawa zikiri ne kai sallah zikiri ce kai sadaka kai zikiri to ka umarci iyalanka da yin wannan yunajjikum minan nar Allah subhanahu wataala zai tsiratar da ku daga wuta ɗaya daga cikin ma'anonin fassarar ayar ku anfusakum wa ahlikum nar fassara ta gaba أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حق حق يزو حمو حمو بن نوح قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قول الله تعالى وأنفسكم وأهليكم نارا يقول اعملوا بطاعتي يتي فسر كما ألا يناشي وفي أيكي ديمن طاعة وتعلموا سنن كويا كاجا أشباء أبو تام ألا جاهج وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم sannan ku koya ma iyalanku abinda na wajabta muku kuma na wajabta musu kaga wannan ita ce hanyar tarbiyya akwai wani labari mai ban dariya da ake badawa wai wai wai idan mutum bai yi bai karantar da iyalansa ba ranar lahira ranar lahira a duniya bai karantar da iyalansa ba to wai ran lahira sai a sai a sai a mai da shi kamar girman dan bunsu su kuma iyalansa sai a mai da su girman katotansa sai a ce tafi aljanna su kuma su tafi wuta kun gane labarin ake mutum ne shi ya karatu amma ba ruwan shi da koya mai iyalansa bai sa su ba baya koya musu to wai in aka je lahira sai a mai da shi kamar ɗan bunsu ɗan ƙarami ɗan taure su kuma iyalansa ko matarsa sai a mai da su kamar gansa neman ta sai a kama kafafuwansa sai a haɗe sai a ce shi ya tafi aljanna su kuma iyalan nasa masu girman sa su tafi wuta ashe ba ku gane ba ko da na faɗi sai da na faɗi to wa zai ja wani to to to bayan kai karatu kana karatu to ka koyar da iyalanka abinda ka sani ka sanar da iyalanka gidanka ya zama gidan alkhairi kai ya zama ka keɓe kanka kawai kai kaɗai da alkhairi sannan kuma kakka bar iyalanka su kaɗai suke alkhairi ku yi tarayya a cikin alkhairi dukkanin أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن عدي داود قال حدثنا الحسين بن علي بن محران قال حدثنا عامر بن الفرات عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنس رضي الله عنه ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي عجمد فتن ألا مدعوك تنسلتي أدبوا أنفسكم كيما كاوننكم تربية وأهليكم دئيالنكم على أمر الله عز وجل أكن أبند الله سبحانه وتعالى يباد أمري shi ma wannan sanadin zuwa ga Anas yana da rauni to amma ma'ana kuma mai kyau ce akhbarana Abu Bakri وحدثنا ابن عدي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان عن يحيى بن عدي بكير حدث قال حدثني ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة شيما عبد الله بن لهيعة شيما ضعيف أه؟ عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير دقى سعيد بن جبير من سعيد بن جبير اي دقى شمن يمن ين الماجرين ابن عباس وندى الحجاج بن يوسف الثقفي كشيش ya ce ku an fusa kuma ahalikum narin ya'ani al'adaba salih yana nufin tarbiyya mai kyau shi ne ku an fusa kuma ahalikum nara al'adaba salih tarbiyya mai kyau kai makanka tarbiyya kai ma iyalanka tarbiyya mai kyau أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عز في قول الله عز وجل أغويتو دقى سيدنا علي ضد شما سندين ينادروني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم yace ku koya musu ilimi kuma ku musu tarbiyya kun ga ashe akwai talazumi bainal adabi wat tarbiyya akwai haduwa ta tilas tsakanin ne tsakanin tarbiyya da kuma ne da ilimi i'mal bi ilmi ka tabnam ayyuha ar-rajul la yanfa'u al-ilmu illa lam yahsun al-amal yace kai aiki da ilimin ka zaka samu aljanna ya kai mutum ilimi bai da amfani idan ba a kyautata aiki ba يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وفؤاد ربك عن كتابه وفؤادك عن وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا shi ne fa'ida a kira ka da mahaddaci ana ramma amma kuma ka kike ta littafin Allah a zuciyarka akwai fa'ida mahaddaci ba mahaddaci ba ne sai idan ya aiki da abin da ya haddace shi yasa suke cewa hadda kala uku ce akwai hibzu diraya akwai hibzu riwaya akwai hibzu riaya hibzu riaya ake nema haddar da zaka zama ka tsare ta a aikace qala abu bakr ala tarawna rahimakumullah ila maulakumul karim al-imam al-ajurri yace shin ba kwa gani ya ku masu karatu masu saurare ila maulakumul karimi zuwa ga ubangijin kuma jikukin al'amuran ku wanda ya kasance mai karamci ya hussukum ala ta'dili nufusikum wa ahlikum yana kwadaitar da ku yana muku kaini akan ku yi makawunan ku tarbiyya kuma ku yi ma iyalan ku fa aqilu rahimakumullahu azza wa jalla saboda haka ku fahimci abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa muku wa alzimu anfusakum ilma zalik sannan ku lizumta ma kanku sanin haka kace sai na koyi yadda ake yi ثم اعلموا رحمكم الله sannan ku sani Allah ya ji kanku annahu yalzamukum ilmu halayn la budda minhu dole ku san ilimin hali guda biyu dole idan kana son zuciyarka ta gyaru kai aiki da fadin Allah da yake cewa ku anfusakum ahlikum nara to sai ka san yanayi guda biyu sai ka san hali biyu abu na farko ilmu ma'rifatin nafs abu na farko shine ka san ilimin ranka ya yake ya ranka yake a jiya mun yi shimfiɗa da magana al'imamu al-ghazali ya ce ranka abokin gabanka ne kuma kana son sa ranka abokin gabanka ne kuma ɗaki ɗaya kuke kwana tare da shi shi ya sa ya ce nafsuka azuwuka wa adawatu ha khatsiratun li sababai ne ranka abokin gabanka ne kuma gaban ranka babba ce tana da haɗari saboda sababi guda biyu na farko annahu aduwwun mahbubun sannan na biyu annahu aduwwun min ad-dakhil abocin gabanka ne amma kana son shi kana son abocin gabanka kuma shi kullum so yake kashe ka sannan kuma daki ɗaya kuke kwana kaga akwai hadari shi to ilmu ma'rifatin nafs ka san yaran kai yake ya kake wa qubhi ma tad'ukum ilayhi sannan ku san munin abin da ranku ke kiran ku zuwa ga aikata shi mimma tahawahu a game da abin da ran yake so wata lazzuhu kuma ran yake jin daɗinsa sannan kuma mubmiratan lidalik sannan ran ya ɓoye wannan a cikinsa yake sannan wa ƙa'ilatun wa fa'ila sannan ranka yana ma magana kuma yana aiki a kanka fawajibun alaikum an tajzuha anhu hatta la tuballighuha dalik to ya wajaba a gare ku ku zama kun tsawatar da kanku kan ku kai shi inda yake so idan ranka ya ce yana so sai ka ƙi ana ba da labari cewa wata rana a shek usman ibn fauzi rahmatullahi alaihi yana so ya karantar da almajiransa yadda ake yaƙar rai ana zaune sai ya ce a kawo mishi kaza ya siffanta irin kazar da yake so aka je aka ɗauko wannan kazar sai ce a yanka ta aka yanka aka ce me za a maka shehu ya ce a gasa gashi nake so yau aka je aka gasa ta irin gashin da yake so aka kawo masa kazan nan aka aje a gabansa ya ɗauko tsokar da tafi kowace girma da daɗi a cikin wannan kazar sai da ya kai ya ji ƙanshi na irin gashin da aka yi sai ya haka sai ya aje sai ya miƙa ma wasu sai ce ku ce sai ce haka ake yaƙar rai ya ce ina zaune a duniya kawai na ji ƙwarzaba da ƙalafuci sun san ƙwarzaba da ƙalafuci ya kawai na ji su nake ji na kaza kuma kazar gashashiya kuma irin gashin da na ce a mun raina ya ce shi yake son ya ci amma sai da ya tabbata tab komai ya zo jahilan in ji balarabi sai kawai sai na saba baran nawa kuma yana so miyo ya tsinci miyo ya tsinci zuciya tana mafarkin a ce an ba ta wannan abin ta ci sai ka saba to haka ake bukata to haka mutum yake ya karanta kaga aiki ne mai wahala ko wal halu thani yanayi na biyu ilmu kaifa siyasatu laha ilimin ya ake juya ta abinda ake cewa siyasa a larabci kalmar siyasa tana zuwa da ma'anan ma'anoni da yawa amma daga cikin ma'anonin akwai tarbiyya as-siyasa at-tarbiyya eh ita kuma dama tarbiyya ita ce mai tanmiyatu shay'i وتبليغه غايته على التدريج abin da ake ce ma tarbiyya shine kai ta haɓaka wani abu kana renansa kuma ka kai shi inda ake sanya kai amma a hankali a hankali a hankali to kaga siyasa kenan kalmar siyasa ce shine can hutsai'a sai daga cikin mawaka muhadramu yake ce ma mamarsa laqad suwitti an rabaniki hatta تركتهم أدق من الصحيح يتي لقد سويت أمر بنيك أي لقد ربيت ودبرت كن جوية لمرين آئنك كن مس تربية كك جوية سيدك كيسو حتى da suka yi luƙi-luƙi suka fi garin fulawa zama ne laushi wajen biyayya to kaga siyasa ce ya ake tarbiyyar rai abu na farko ka san yaran ka yake abu na biyu ya ake masa tarbiyya wa kaifa tu'ab ya kuma za ka yi maran naka training ya za ka masa tarbiyya din wa kaifa tu'addab ya za ka da yi maran naka tarbiyya kaga ya faɗa mana kalmomi uku duk suna zuwa da ma'ana ɗaya as-siyasa ar-riyada al-adab ko at-ta'abi tarbiyya فهذان الحالان waɗannan halayen guda biyu labutta li kulli muslimin aqilin kowane musulmi mai hankali yana da buƙatar an ya tsuluba ilmahu da ya nemi ilimin wannan halin hatta ya arifa nafsa har sai ya san kansa wa ya arifa kaifa yu'addibuha sannan kuma ya san ya zai yi ma kansa tarbiyya qultu nace fa amma ma'rifatu an-nafs wa qadihi ma tad'u ilayhi amma sanin rai da kuma munin abin da rai ke gayyatar mutum zuwa gare shi faqad taqaddama zikri lahu haqiqa ya gabata na ambata maka waɗannan alamomin guda 20 da nawa 23 wa ana aziduka fi fadhatiha sannan kuma zan ƙara maka domin ka ƙara kunyata kanka bayan waɗancan 23 alamomi 23 na yadda zaka gane cewa ranka yana da matsala ko yanzu kuma zai kara maka wasu abu na farko da zai kara hiya jami'atun da kulli bala'i ranka shi ke ja maka kowane bala'i in ka ganka a wuce ranka ya ja maka fa'amma man tsaga wa asar alhayatar duniya fa inna aljahima iya ma'awa ka gani bal sawwalat lakum anfusukum amra ka gani ko na biyu wa khizanatu iblis sannan ita ce taska iblis shi yasa suke cewa idan idan mutum ya kasance bai aiki da ya zauna zuciyar shi ran shi baya aikata komai to ran shi zai zama mai zai zama masana'atu shefa zai zama masakai sheda wa ilaiha ya awi wa yatma'innu sannan kuma shedan din ya gama shawaginsa ya gama bulimbituwarsa ya gama galu da ya sa turai yake dawowa nan ne makwantar shi wa ya tsuma inda kuma ba inda yake son ya sama ya natsu kamar ya samu ranka shi ya sa riya a nan take mummunar sha'awa a nan take munafurci a nan yake ko duk a nan yake nan ne gidansu saboda a nan shaidan ke saƙa ya jujjuye da yake so tuzhiru laka zuhuda wa hiya ragiba rannan naka zai kanuna maka ne gudun duniya ne shi amma ne wa hiya ragiba amma ne kwadayi ne ran kai rika nuna shi ne gudun duniya ne amma kuma mai kwadayin duniya ne kaga wannan ciwo ne ko eh wai shine mai hikima yake cewa wai rajulun tarahu musalliyan فإذا مررت به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع أجلنا يا ربنا إن الفؤاد قد انصدع wayan mutum ne kake ganin shi yana sallah amma addu'a sai yana yin sallah yana addu'a yana zibun kai zibun tarahu musalliyan wai dila ne yazo yana sallah fa idza mararta bihi raka in ka zo wucewa sai kama ruku dila sai kama ruku dila zai sallah ya ce ya da'u wa jullu du'a'ish addu'ar da yake yi yana cewa ne malin farisa tilataka wai har yanzu wani zakara ba zai zo ya wuce ba in kama shi ajilla na ya rabbana eh yace ya ubangijinmu a gaggauto mana da wannan ko da dan zakara ne innal fu'ada qadin sada wallahi zuciyata ta kare kaga kaga imanin dilaki tuzhiru laka az-zuhda wa hiya ghajiba wai shine wata rana dila ya ga wani kan zakara a wata gona sai ya sha'awar cin sa sai ce na gano dabarar da zan yi kawai sai je dauke rigar rigar malamai irin alkabba din nan sai ya dau carbi ya nadi sai ya shigo kas ya shigo gonar zakara kuma na can saman bishiya sai zakara take dila yana Allahumma la'anil makiri wai yana da tarbi wai tasbihin shi kenan Allahumma la'anil makiri ya Allah ka tsine ma masu makirci kaga shine na farko kenan to shine yace ma zakara ka sako mu zo ka kira mana sallah ni ne lema ni kuma zan shiga kai ka kira sallah kai ne ladan ni kuma zan ja sallah shine sai sai zakara sai ce balligu sa'la ba'anni عن جدود الصالحين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب ليلة يشيخ فدا مجلة إنا أنك إنا جننسا kakannina sun mini nasiha sun mun wasiya ban manta ta ba duk mutumin da ya tsantsiya da cewa dila zai yi addini ya yi kuskure so da kai sallaka kai kadai ni na zaman bishiya wa tuzhiru laka al-khawf wa hiya amina kuma zai bayyana maka cewa shi ne tsoron Allah ne amma hankalin shi kwance yana nuna maka yana jin tsoron Allah amma baya jin tsoron Allah haka ranka yake nuna maka tafrahu bi husni sana'i bi husni sana'i man jahila hali batil rai zaka je na jin dadi idan wanda bai san shi bai yaje shi jarabawa ce ka zama kullun kana san yabo musiba ce fatahmaduhu wa tadinu sai ya zama ya yabe shi an yabi ran wa tadinuhu kuma ya kaskantar da ran dan adam yana son yabo amma yabo kuma ciwo ne domin wanda zai yabe ka bai san ka ba shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa la takhda bi madhin nas haythu jahaluka warda bi ma'rifatika nafsika bi ma'rifatika nafsaka yace kakka yaudaru da yaban da mutane za su rika maka ba su san ka ba ko sun san ka ana cewa kai ne wani kai ne wani kai ne wani kana jin daɗi amma kai kafi kanka sanin kanka kai kafi sanin kanka akwai yaban da aka ma mutum kuka ya kamata yi shi yasa sunna in an yabe ka kayi addu'a Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu waghfir lahum ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun ya Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗi ya Allah abin da suka faɗi ba haka ba ka gafarta mini ka gafarta musu ya Allah ka sa ni in fi yadda suke zatona shi ke wannan addu'a ce da ke maganin ciwon zuciya na san yabo abinda malaman mu suke cin shi ash-shahwatul khafiyya boyayyar sha'awa mutum ya zama yana son ayyabe shi ji daɗi in kuma an kushe shi ya ji haushi wa yasqulu alaiha as-sidq gaskiya na ma wannan ran wahala man zamma hadi haqqi wanda ya criticizing din wannan ran ya soke shi da gaskiya ya kamata idan aka soke ka to ka kalli abin da aka faɗi gaskiya ne sai ka gyara in ko aka yabe ka ka yi ƙoƙari ka kauce ma san yabo kullum ka so a faɗa maka aibin ka ka gyara ba karamin alkhairi bane shi yasa ko littafi ka rubuta to ka so mutane su ce maka ga gyaranka fiye da su ta takarizin ka suna yaban ka suna cewa ai wannan littafi yayi kyau shi ma gyara nushan minhu laha saboda ya masa nasiha amma bai sura fa tubghiduhu wa tuqaffih sai kaga yana in wanda ya masa nasiha wato kasihi kuma za ka ga rai yana nisantar da shi baya son ya haɗu da shi saboda ya san zai faɗa masa gaskiya ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai a majalisi na uku sai mu tashi wa ana umassilu laka misalan la yakhfa alayka amruha insha Allah ababan da muka faɗi suka dace da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a aiki da su kuma ya ba mu lada waɗanda muka yi kuskure Allah kuma ya gafarta mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh